muna nan a cikin sojin bakara za mu tashi a aya na ɗari da hamsin da shida aka rukan lara bismillah salati goma ga annabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الك- من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعون يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو اجتمر فلا جناح عليه أن يتطو أن يتطوف بهما حقيقة دوت صفا نمروة جبلان بمكة دواتون بيو أمكة min sha'irillah yana daga cikin alamomin addini na Ubangiji jan mushayyaratin faman hajjal baita duk wanda ya hajjalci ɗakin Ka'aba a wa'ita mara ko ya yi al'umra ai talabbasa bil hajji awul umra wato yi niyan aikin hajji ko umra wa asluhuma asalinsu ma'ana hajju da itimar ɗin nan alƙasdu wa ziyara abin da ake nufi da hajju nufin ɗakin Ka'aba abin da yake nufi da umra ziyarar ɗakin Ka'aba fala junaha ba zunubi alaihi a kansa an ya ɗawafa ya yi ɗawafi ma'ana ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa bihi ma da su fi idgamu ta'i fil asli bi tsayi asalinsa an ya taɗawafa ne aka yi idgamin ta'i a cikin tsayi bi an yasa bainahuma sab'an yayi sa'ayi tsakanin su so bakwai mana in ya tashi daga dutsen safa ya je dutsen marwa yayi ɗaya kenan in ya dawo marwa yayi biyu in ya koma safa in ya koma marwa yayi uku mana za a ƙara fara kan safa a ƙara da marwa nazalat dalilin saukan wannan ayan lamma karihal muslimuna zalika musulmi kamin zuwan musulunci dama ana aikin haji amma aikin haji irin na kafirai da manya-manyan gumaka a kan safadin nan da marwa da kuma manya-manyan gumakan da ake ce masu lata da uzza da su'ulu da hubalu sukan zo kafirai su yi dawafi tsirara su dinga kewaye waɗannan tsakanin sa'ayin safa da marwa din to da musulunci ya zo sai musulmai suka ga ah to ai irin wannan aiki da kafirai suke yi ai bai dace ba na sa'ayin safa da marwa din to shine Allah ya saukar ya ce a'a ai kowanne da irin niyyarsa su suna yi ne don gumaka ko kuna yi ne don Allah saboda haka babu laifi ai sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar yadda kowa san asalin dutsen safa da marwa lokacin da annabi Ibrahim ya zo ya sauke Hajaru a tsakiyar daji mahaifiyar annabi Ismail zai tafi babu kowa ba komi ya juya zai tafi tana cewa yanzu nan zaka bar ni a dokan dajin nan bai amsa ba arso uku sai ta ce washin Allah ya ce ka zaunar da ni a nan ya ce Allah ne ta ce in kuwa haka ne ba zai so zarta ni ba to lokacin ne bayan ya wuce ta wannan duwatsu biyu ta hausa ba ko ta hango wani ba ta hango ba ta hau marwa ko ta hango wani ba ta hango ba sai da ta yi so bakwai tana yin haka kenan sai ta ga ruwan zamzam din ya fara kulluwa yana bulbulbul dama tana neman ruwa ga kishi sai tana ce ma ruwan zam zam zam zam zam zam zam zam da lugan annabi ibrahim tunda ba larabci yake ba abraniyanci yake yi yana ce ruwa ku taru ku taru ku taru ku taru to sai ya zama yana daga cikin sha'ayin hajj idan ka yi dawafi sai ka yi irin wannan sa'ayin safa da marwa to ga abin da kafirai suke yi sai musulmai suka ce a ba za su yi haka ba Allah ya ce a ku yi mana domin mai li'anna ahlal jahiliyyati kanu ya dofu na bihima suna dawafi a ciki- a- suna sa'ayi a tsakaninsu a lokacin wa alaihi ma sanamani suna da gumakka biyu a kai yamsahunahuma in sun je kan safa sai su safi gunkin da ake ce ma isaf idan suka je kan marwa sai su zabi sai su shafi gunkin da ake ce ma'il wa ibn abbas abdullahi dan abbas arwayin sai ce anna sa'ya ghairu fadil anan Allah ya ce fala junaha wa man yadaw bihima wato ba laifi a kansa to cewa laifi sai malamai suka ce to ashe bai zama wajibi ba kenan kamar ruwayan dan Abbas cewa a tunda Allah ya ce ba bala isma alayhi to wannan in an ga dama ayi in an ga dama kar ayi amma imamu shafi'i wa ghayruhu da wani kamar malikiya rukunin rukuni ne domin farilla ne idan ai mutum ya je aikin haji ko umra ko ya je ai- a- aikin hajji din sai ya yi sa'ayin safa da marwa yana daga cikin rukunai guda hudu a mazhaban malikiya wanda an kai harma da wafi sa'ayin safa da marwa tsayuwan arfa wanda yan hajji ne in ko ba hajji bane tsayuwan arfan ne babu akwai irami akwai dawafi akwai wannan sa'ayin safa da marwa imamu shafi ya ce ai rukuni ne dole a yi to sai kuma ga bayyana sallallahu alaihi wasallam annabi ya bayyana farli ya taho farillansa bi qaulihi da cewa sa inna allaha kataba alaykum sa'aya Allah ya wajabta muku sa'ayi rawahu al-baihaqi wa ghayruhu imam al-baihaqi ya ruwaito da wani sa wa qala ita ibda'u bima bada Allah bihi ku fara da abinda Allah ya fara da shi yani as-safa rawahu muslim wa man tadawwa wa fi qira'atin bi tataniyati wa man yadawwa wa tajdid da'i majzuman wa man yadawwa kenan وفيه إدغام التاء فيها كما عند أكبراتين يتدواني خيرا يافي أي بخير أي عمل ما لم يجب عليه يا أيكة أبن بي وجب أكن سبا من دواف النين دواف وغيره دوننسا فإن الله جيك ألا شاكر ميقود واني لعمله كأيكنس إن كاج الله تيقود مكا معنا يا مكا ساكيا كينا بالإصابة دماش لا دا عليه أكنس عليم مصني به دشي ونزل باليهود ونزل آية سوكات يهودا ألا نك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إنون ألا أنا جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم duk abin da Yahudawan suke yi ya Rasulullahi ƙarya suke yi sun san ka sun san ka kamar yadda suka san ƴaƴan gidansu suka ce to sai in an zo ga yadda Allah ya rubuta sifan annabi a cikin ataura sai su musaya kamar irin su ka'abunul ashraf da malik ibn saif da abdullahi bin suriya manya manya ne a cikin yahudawa wanda sun san annabi hakika sifan su sun san shi yadda ya kamata sai su ce ai ba haka bane sai Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna hakika waɗanda suke boye ma mutane abinda muka saukar من البينات نهجوج والقرآن شريعة كآية الرجم كمن آية جيفا ونعت محمد صلى الله عليه وسلم نسبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه بايا من بيناش للناس كمتاني في الكتاب أتكين لتاف التوراة أولئك والأنشانا كما سيهم ونن أيكي يلعنهم الله ألا نالعنسو يمعدهم ينانيسا تاس من رحمته دقرها منسا ويلعنهم الله إنون ما سلا أنا ما سنا لعنسو الملائكة ملائكو كينا والمؤمنون المؤمنين أو كل شيء كو دكا كوميما بالدعاء عليهم لين الدعاء كنسو لعنة
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
Nam, illallazi na tabu sai waɗanda suka tuba, raja'u an zalika suka koma ga wannan ɓoye sifar annabin da suke yi, da kuma ɓoye ayan rajmi, domin a cikin attaura akwai ayan cewa in mutum ya yi zina a jefe shi. To, a al'adan Yahudu, idan ƙasƙantaccen mutum ya yi zina a cikinsu sai su jefe. idan ko babban mutum yayi sai a ki jefewa har ya zama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani babba yayi zinan sai aka suka ce to mu je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce ba su yarda da annabi ba amma yau kuma ga sun zo wajen annabi suna neman wani hukunci da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi to naji ku dauko a tauran ku karanta mini yadda a taura yace in yi hukunci akai suka ce naka littafin muke so suka ce a ku dauko naku suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san annabi shi bai baya rubutu baya karatu shi ba zai nuna maka alu an baki wo zalba bai san wannan ba ya fi karfin wannan kai ne mai neman hada karatu shi ba, ba ummi ne bai karatu ba rubutu to da suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna karantawa sai suka zo inda aka rubuta ash-shaykh wa shaykhata idza zana ya farjumuhuma albattata dattijo da dattijiya an sun yi zina a jebe su yanke to mai karatun sai danne wurin da yatsa sai karanta na gaba ya karanta na baya to akwai abdullahi bin salami wurin yace ya rasulullahi ƙarya ne ƙarya yake ya danne wurin annabi yace karba ka karanta mini ya karba ya karanta masa annabi yace to nayi maku hukunci da littafin ku aje a jefe shi to shine Allah yace la'anannu ne illa alladhina tabu sai dai wannan suka tuba gabanin haka an zalika wa aslahu suka gyara aikin su wa bayyanu suka bayyana ma katamu abinda suka boye fa ulaika atubu ilaihim wadannan zan karbi tuban su aqbilu tawbatahum wa ana tawwabu ni min yawan karban tuba ne arrahimu mai rahama min mu'minina da mu'minai innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in hakika waɗanda so kafirce ma Allah suka mutu suna kafirai wa matuhum kufar halin ulaika waɗannan alaihim la'anatullah la'anar Allah ya tabbata gari ya tabbata a kansu wal mala'ikati da mala'iku wan nasi da mutane ajma'ina baki ɗayan su ayyuhum mustahiquna zalika bid dunya wal akhirah sun cancanci la'ana tun anan duniya da lahira to cewa da aka yi wal mala'ikati wan nasi wannasu kila an ce amin kowa da kowa yana la'anarsu wakila an ce a almumininu muminai don muminai su suke aikin da Allah yake in an koma cewa inna Allahu malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to idan Allah ya ce ulaika alaihim la'anatullahi wal malaikatu wan nasi ajma'ina to ana nufin nasu dinnan muminai ne idan su suke taya Allah abin da yake yi Allah yana salati wa annabi mala'iku suna yi yace masu imani shi nan ma yace la'anar Allah ya tabbata akan kafirai mala'iku ma na la'ana wan nasu muminai ma suna la'anan kafirai khalidina fiha ababan qaddara madawama a cikin la'anan أو النار كوت المدلول بها عليها لا يخفف عنهم العذاب ba a sauwake musu azaba ko da na kyaftawan ido wala hum yanzarun ba a saurara musu litawbatin dan tuba aw ma'aziratin ko yankan hanzari wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli والنهر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ونزل wannan ayar za a karanta ta sauka ne lamma ƙalu yayin da mushrikan maka suka ce wa annabi sif lana rabbaka sifanta mana ubangijinka domin a lokacin suna da gumaka a kusa da abu ka'aba ɗari uku da sittin su akwai na gol akwai na darma akwai iri-iri dai akwai mai kan tsuntsu akwai kan menene su zuwa wajen su ai su ne ilahun to kai ai annabi ka ce duk waɗannan ba allolin ka bane duk ka ce kayan manza ne to ya ubangiji na kai ki siblana sibanta mana sai Allah ya kawo musu hujjoji kwarara guda uku wa ilahukum ilahun wahidu ubangijinku almustahiqu lil ibadati wanda ya cancanci ibada minkum da gare ku ilahun abin bauta ne wahidun guda ɗaya la nazira lahu fi zatihi wala fi sifatihi Allah bai da tsara a cikin zatinsa bai da tsara a cikin sifansa ɗaya kenan sannan la ilaha illahu ba wani abin bautawa da gaskiya illahu wa sai shi biyu kenan sannan huwa rahmanur rahim shine mai rahamaniya shine mai rahimiya ar-rahamaniya tana amfani a nan duniya ne umumi ne rahman a nan duniya Allah zai ba kafiri wanda bai so zai ba mumini wanda yake so kowane iri ma zai ba to rahamaniya kenan rahimiya ko a lahira a a sai nasa nan kan kowa da kowa zai samu kamar yadda idan mai kuɗi ya yi kuɗi ya isa kuɗin ya tara mutane a yi buki to abincin da ya yi har wanda ba a gayyace shi ba ma zai ci har wanda ba a yi don shi ba ma zai ci ko in aka ci aka ci a ƙoshi a gidan almajirai za su samu yan garan ma za su samu kai zai ƙare ma ya yawa a kai juji kare zai samu ƙashi ya ɗiba kiyashi ma za ta samu to Allah subhanahu wataala yake cewa ai duniyan ma nayi don mutane na ne lahiran nayi don amma da yake duniyan kaman tashan mota ne wanda kowa zai shirya kayan zuwa lahira to abin da za a yi tashi ai ba wani abu ne mai kirki ba kalilan ne saboda haka in nazo na kawo mutane na to banzayen ma su samu su ci to Allah yake to ka gaya musu ni ne rahmanu ba ganin suna cikin dukiya a nan duniya suna da kaza suna da kaza suna ganin Allah bai ba koyi ba to ni na ba su arrahim a lahira ma na wani ba zan bayar ba sai na waɗin suka ce to mun ji wa ɗalabu ayatan ala zalika sai ka nuna mana mun ji ka ce wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu huwa arrahmanur rahim menene aya haka nan kuwa malamai suna cewa bi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kowane abu ka duba akwai ayar da zai nuna maka Allah ɗaya ne har malamai sukan ce fanzur ila nafsika sun mantaki lil alamin uluwi suma subli ka dubi kanka mana tukunna shekara goma da ya wuce haka kake yanzu ko in ka shekara saba'in ka duba fuskanka a madubi ko ka ɗauki hotonka na shekara arba'in ka gani fuskar ta ko koma ɗewa ko maɗata ko tashinka irin na da daidai ne ai ba irin na daidai ba innal jadidaini idza masaulaya ala jadidin adna ya hulil bala jadidaini kullum dare da rana kullum ya jirkita wannan ya jirkita wannan ya jirkita wannan ya jirkita wannan wani ne akan mulki gobe Allah ya ture ya dora wani wani ne aka haife shi giya yanzu ya tsufa ya mutu wannan bai isa ba to ga ayoyi Allah zai nuna masu inna fi khalqis samawati inna la ayatin hakika akwai ayoyi a cikin halittar sammai wal ardi da ƙasa wa ma fihi ma da abun da yake cikin su min al ajaibi na ban mamaki saman nan da ka gani Allah yana cewa afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj mutane bai kamata su dubi sama ba wanda yake saman su ka taba ganin sama ya rikito ka taba ganin ana gyara ka taba ganin ana bashi a yanda muka gina ta muka kawata ta ga tauraru din nan ga wata ga rana mala amin buruji ka taba ganin wata kafa ta barke daga sama ba za ka gani ba nauyin da yake sama ba turaku ba wani abun nan to kai ka sa wani abu mana kace ba za ka yi turke ba in bai rikito ba to Allah ya shimfiɗa sama bakin ganinka saman ba ɗaya ba na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai can ma akwai al'arshi bai taɓa rikitowa ba sannan ranan nan da kake gani ba sama na farko take ba fa tana sama ne na hudu sama na hudu ne take kura irin wannan take tafiya irin wannan ko abin mamaki yanzu gashi muna gab da magariba to a wani wuri yanzu a China sun kusa asubahi a a an kaje America kuma yanzu gari ya waye wannan kawai yayi ta ayoyi kuma duk sunan yau dai litini ne yau dai litini ne litini ne a China litini ne a Nigeria litini ne a America amma su a China yanzu sun kusa asubahi don tsakaninmu da su awa tara suna gaban mu can kuma mu ma awa bakwai kaga wajen awa goma sha hudu Allah ya ce wannan kawai ya ishe ka ranar nan da za ka yi ta gudu ka taba ganin ka kure ta ka taba ganin ka kure rana watan nan da kake gani guda ɗaya ne watan nan inda za ka ɗauki mota ka dinga danna gudu ka ce sai ka ga iyakan wata sai ka gama ƙare gudun ka baka gani ba in kana nan a zari yanzu za ka kyauta ido ka je lagos shi ne guda ɗaya kai wannan ya isa ayoyi na Allah ga gira gira girai duk wanda Allah zai faɗa idan ka dubi kasan kuma Allah subhanahu wataala ya ce wal arla madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij kasa mun muka shimfiɗa ta muka jefa duwatsu duwatsun da kake gani ai ana sa ne don kar ta girgiza saboda kwarjinin ubangiji subhanahu wataala in ba don duwatsun nan ba da kasan ta dinga girgiza ta dinga girgiza ba ga nan bature in yayi wani abu mai nauyi sai ya danne shi da wani abu ko ko ka tafi lalata dauki wani abu sai an sa wani abu mai karfi Allah ce mu muka yi haka muka tsirar da kowane nau'i bahijin a cikin tsirrai ma za ka sha mamaki ruwan sama iri ɗaya ƙasa ɗaya amma wannan ice ba da zafi wannan ice ba da bauri wannan ice ba da ɗaci wannan ice kuma ruwa ɗaya ne ai inda za inda ba Allah ne ba ya kamata ruwan zaki zai fitar da rake ya kamata ruwan daci zai fitar da madashi ya kamata mai bar haka Allah ya ce duk duba yana daga cikin abin da zai aban mamaki wa ikhtilabil layli wan nahari da mayawan dare da rana nan gaba kadan zaka ga wuri duk yayi duhu Allah ya tafiyar da rana ya kawo dare ana can ana can ana tafiya kuma sai ga kuma daren ya fara tafiya بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان tafiya da zuwa da karuwa da tawaya a wani lokaci dare ya fi rana tsawo rana ya yi gajeri wani lokaci rana ya gajarta dare ya yi tsawo kamar lokacin hunturu daren zai tsawo ranar ya zama gajere kankanin lokaci sai kaga rana ya fada kamar lokacin zafi rana sai tsawo dare an kwanta sai gaji asalatu gari ya waye Allah ya ce wa yake yin haka والفلك التي تجري في البحر كدوب جلاجين ruwa mana wanda take gudana a cikin teku latar su ba ta nutsewa muwakkaratan dauke da kaya dauke da kaya da nauyin kaya mai nauyi da abinda ba za a iya dauka ba aka sa ma jirgin ruwa zai iya daukan sa jirgi za a aje ai wata uku ana dora masa kaya ya kamo hanya ya tafiya waye rike shi kuma ka dubi sama mana yanda Allah ya ce awalam yaraw la tayru sawqun safati wa yaqbilna ma yamsukuhunna illa ar-rahman wannan ya isa ka san ayoyin Allah hatta mai tukin jirgin sama in an tashi sama shikenan bai da wani dabara sauran ya koma na Allah in ya ga dama ku sauka lafiya in ya ga dama a rikito bima yanfa'u nas da abin da yake amfanin mutane min tijarati na kasuwanci wal hamli da daukan kaya sannan wannan ayoyi ne guda takwas Allah ya kawo wal fulkul lati tajri fil bahri aya na uku kenan wama anzalallahu minas samai yana daga cikin ayan Allah abin da ya saukar daga sama min ma'in na ruwan sama madari fa ahaya aya na biyar kenan fa ahaya bihil Allah ya raya kasa da shi ba da mautiya bayan mutuwa ma'anan mutuwan yimsu ya bushe wanta da zara an ce kaka yayi duk wani ciyawa sai kaga ya bushe duk wani rimi ni'ima sai kaga ya bushe wurin ya koma kayau ana cewa ruwan sama ya sauka a ƙasa sai ka gara ƙasa ta rayu mutane sun rayu dabbobi sun koshi Allah ya ce ya isa ayoyin Allah wa basaniya min kulli dabi ya watsa ya daidaita dukkan wani mai tafiya a ƙasa dabatun anan ba ana nufin dabba ba a'a awaki ko abin nan wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa mustaqarraha wa mustaqarra mustawda kullu bi min ma'ana alladhi yadubbu fil ardi wanda yake tafiya a ƙasa Allah subhanahu wataala ce duk abin da yake tafiya a ƙasa yana amfani da wannan ruwa na sama li'annahum yanmuna bil hisbil ka'in anhu wanda suna suna karuwa da koshin da yake kasance a ciki wannan yana daga cikin ayoyin Allah na shida wa tasrifir riya da sarrafa wa iskoki taqlibiha januban wa shimalan haratan wa baratan inda iska ke juyawa kudu da arewa wani lokaci iskan Allah ya kawo shi mai zafi wani lokaci ya kawo shi mai sanyi in za ka sha mamaki hatta masu jirgin saman nan in ka je in ka lura iya fa za wani abin mamaki suna amfani da inda iskan ke bugawa suna da wani wando wanda yake nuna musu inda iskan ke bugawa to ta inda iskan ke bugawa nan jirgin yake tashi ya bugi iskan ya tashi sama to Allah ce bai ishe ku ba ni nake kawo iska wata rana in mai da shi kudu wata rana in mai da shi arewa wata rana in kawo iska mai sanyi wata ranar kawo iska mai zafi kuma iskan nan da kake gani alkhairi ne da yawa wato idan ana iska mai sanyi yakan sanya zuciyar mutane yakan sanya zuciyar mutane ba a tashi hankali shi yasa mutanen sahara suka bi mu zafin zuciya saboda zafi rana zafi iska a wajen su to suna da zuciyan gaske mu kuma da muke da nan sai ga zuciyar mu da sanyi da sanyi da sanyi kuma hikima da kake gani din nan a iska yake zuwa a iska yake zuwa shi sa shi nasara baya yarda ya zauna cikin mutane tunanin shi ba zai kyau ba sai ya koma can GRA da shi da itace to idan iskan ya ɗauko zai zo da tunani fiyo wato tsatsarka sai ya sauka sai ya bashi tunani mai kyau sai ya shirya wannan ya shirya wannan amma tunaninsa na duniya ne kawai ba abin da ya dame shi ba Allah ya sani ba zalika wa buluhu min ilmi to idan ko mutumin Allah ne sai ka ga su kuma arifai da sai su bar mutane sai su koma cikin daji su ta ibada duk tunanin da zai zo musu Allah mai kyau ne da amma ka zo ka zauna cikin mutane kamin tunanin ya zo maka ya zo gurɓatacce to in irin tunanin gurɓace ne na zai ga mutum yana faɗa da makocin shi ba wani abin kirki ba akan an zuba ƙasa a ƙofar gida ko an zuba menene saboda iskan yana zuwa da gurɓata tunanin ka a to wannan abin da ni da shi ba za mu yi amfani ba shi ma wata rana ni ma zan yi amfani wata rana shi ma zai yi amfani ko ko aka ga mutum dan taki ana rigima a gida bai wuce kabarin ka ba bai wuce kabarin wannan ba aje tashi hankali to tunanin ka da nashi duk gaba ɗaya nan zamu koma ba min ha halaknakum wa fiha nu'idukum wa min ha tarik nukhrijukum tarikan ada to iskan nan haka yake tafiya wani lokaci ya gabas wani lokaci ya yamma wani lokaci ya sanyi wani lokaci ya zafi wasahabil musakhari da gidagizai abin horewa almuzallali bi amrillah da horon Allah yasiru ila haythu sha'a yana tafiya inda Allah ya so ya sha Allah yanzu za ka an haɗa hadari a zariya kila ruwan ba na garin bane sai an taso kowa sai ga hadarin ya yamma ya tafi abinsa ga hadarin ya zo amma ba nan Allah yake so ba sai ya zuba shi a inda ya ga dama ko kuma ai daga wani wuri a kawo shi nan Allah ya ce wannan bai isa ku gane yadda Allah yake ba Allah ya ce al-musakhari bainas samai wal ardi shi girgijen nan baya sama baya ƙasa bila alaƙatin yanzu za ka ja mamaki ruwan nan da ake yi shi ba ba daga can saman yake ba ba kuma nan ƙasan yake ba girgije ne Allah zai sa ya bugi teku tekun nan sai ɗebo ruwan nan sai zuwa ai ruwan in kana tafiya in za ka shiga jirgin sama yanzu in ana ruwa yakan wuce ruwan ne can inda yake tafiya ba ruwan ruwan na ƙasan shi za ka ga ana ta ruwa a ƙasan to Allah ya ce ku duba mana yadda na hore wannan ruwan ake ɗakowa shi ba daga can saman da kace ana ruwan sama ai ba daga can kolo ruwan saman farko saman bayu saman uku ake kawo to yaushe zai zo mana yaushe zai zo inda can ne Allah ya ku dubi wannan mana ayoyi ne dalalati masu nuni ala wahdaniyatihi ta'ala li qaumin ga mutane ya aqiluna yatadabbaruna wanda suke da lura wa minan nas akwai cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda yake rikon gumakka ya bar Allah yuhibbunahum suna son gumakkan nan bitta'rimi wal khulu'i kaga mutun ya je gaban gunki yayi kankan da kai ya mace kansa ko ko wanda ba addinin musulunci yake ban an ce za to sai mu yi addu'a sai kaga mutun ya cire hula ya kame gwashi yana addu'a Allah ya ce yuhibbunahum suna son su bitta'rimi wal khulu'i da girmamawa da kankan da kai kafu billahi kaman son su kamar kafahu bihim lahu walladhina amanu amma wannan suka ba da gaskiya da Allah ashaddu hubban lillah sun fi tsananin so ga Allah fiye da min hubbihim son waɗannan kafirai lil andadi ga gumaka li'annahum domin su la ya'diluna ba su bauɗewa an gabanin sa bi halin ma a kowane irin hali yanzu idan Allah ya sa maka ciwo wa kake kira Allah in yadda ke ka yadda ke ka in aka da ke ka wa kake cewa wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah ko za ka kashe ka wa kake cewa wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah yaro shi sa aka ce kowa sanin sa bai wuce na yaro ba karamin yaro ba in ya tsinci kwabo me yake cewa Allah ya bani idan an da ke sai ce mene wayyo Allah to ai mumini kowane lokaci bai gudu ya bar Allah amma shi kafiri idan ya ci wuya ya ci wuya sai ya manta da gunkin kuma ce Allah Allah Allah shine Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi suna son goma kaka suna kankan da kai amma in tsanani bai zo ba idan tsanani ya zo sai a manta da goma ka a koma Allah kawai mutumin da ya ce kar a yi zikiri da ya ga an kiso yawan wata sai ka ji la ilaha illallah la ilaha wai yana gudun kare mutu da ko ya ce zakirai mahaukata ne ko amma da an ce rana ya kama wata kowa sai zama zakiru ana tsoron mutuwa na'am fa fi jidati ila- walau tara da zaka gani ya rasulullah alladhina zalamu waɗanda suka zalunci kansu bi ittikhadil andad da rikon gumakka iz yarawna al'azaba ko iz yurawna al'azaba bil bina'i lil fa'il kenan iz yarawna wal maf'ul iz yurawna yayin da suke ganin azaba ko ake gwada musu azaba la ra'aita amran aziman da kaga al'amari mai girma wa iz bi ma'ana idza anna aili anna al-quwwata domin qudura wal ghalabata da rinjaya lillahi na Allah ne jami'an baki daya wa anna Allah shadidul azab Allah mai tsanani idza azaba ne wa fi qira'atin yara walau yara bitataniyatul fa'il fihi قيل أنت لمير لمير السامي ولو يرى السامي وقيل أنت الذين ظلموا فهي بمعنى يعلم معنى يرى إن لا يسني وأن إن سوى أن القوة وما بعد هذا أبن كباين تصدرتا كوش متوش مفعول يرى غدابيو جواب لو كما محذوب والمعنى لو ألموا في الدنيا شدة عذاب الله da sun sani a halin zamansu na duniya tsananin azaban Allah wa annal qudrata lillahi wahdahu da sun san cewa iko na Allah ne shi kadai ma waqta muayyanatin lahu lokacin da suka gani ranar kiyama lamattakhadhu min dunihi andanan da basu riki goma kasu bar Allah ba
إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النير يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إذ تبرأ الذين اتبعوا يا إن أبن ذي فارع والنانا الذين اتبعوا وأنن لأكبيس الرؤساء ذاس كبتا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا mabiya za su ce ya Allah ga wanda suka kaddamu fa'ati ma azaban zima Allah ka ba su azaba ninki Allah ya ce a sai ce wallahi Allah dama batatun ne ba ruwan mu da su ba ruwan mu da su an karu suka yi musu izalahun batarwansu su وقد رأوا العذاب حقيقة سنغ عذاب لوكة وتقدعت بهم الأسباب سبب نسى دوايا ينكي مزو الوصل التي كانت بينهم في الدنيا wanda yake tsakaninsu a nan duniya don kafiri zai ce ka ci gaba da kafirci in an je lahira ma zan iya ɗauke muku kaza da kaza to a wannan rana wannan abin ya yanke min al-arhami wal mawadda na zumunci da ƙauna wanda suke da shi a nan duniya don kafirci zai yanke kaga shi yasa ka yi aboki da mutumin kirki idan ka yi aboki da mutumin kirki idan an je lahira abin da zai faru ko da ka ci haƙƙinsa Allah subhanahu ta'ala zai kira ku ya ce to wani ka yafe ma wani sai ce ya ubangiji ni fa gaskiya gaskiya ni fa ya biya ni abuna ba zan yafe ba sai Allah ya ce masa to daga kanka sai ya daga kanka zai ga wani gida al'arzi mai kyau a ce to da dai za ka yafe mishi wancan gidan ka nace ana yafe na yafe na yafe sai Allah ce to kama hannunsa ko wuce kama hannunsa ko wuce ga aljanna to kaga shi ko wancan alladina tudu kowa zai ce shine ranar da yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi dala ka samu abokin da ba za ka guje mashi lahirin lahira ba abokin zuwa masallaci abokin zuwa zikiri abokin zuwa aikin alhairi amma abokin shashanci in an je lahira za ka zai ce kai ka ja mai ce ni ma kai ka ja mini Allah ce duk kuma jayayya a wuce a je wuta wa qala alladhina tabu wadannan da suka biya za su ce la wanna lana karratan qash da za a ce mun koma zuwa duniya mana da kun ga aiki faman natabarra minhum mu ma mu kubuta mu qisu ay matbu'ina kama tabarra'u minna ka duba fa wani shi yake sani abin nan fanna duniya ya ce in an je lahira ma zai dauke ni wai yanzu ya ce ba ruwan shi da ni ko da za a koma duniya fa wallahi ni ma Allah ya ce duk wannan bata taso ba kama tabarra'u kama yanda suka wada minna da gare ma yau wa yalau litamanni law din nan na annaburi ne wa na tabarra'u ko jawabuhu kazalika haka nan kama arakum shiddata azabihi kama yanda Allah ya gwada masa tsananin azabarsa wata barro ba zuhu min balin da kubutan sashi daga sashi yurihumullahu amalahum Allah yake gwada masu ayyukansu mummuna hasarati halin nadama na hasara alaihim akansu wa ma hum bi kharijin minan nar sannan kuma in an shiga wutan ba fita ba da dukuliya bayan shiganta wannan ya ayyuhal ladina amanu ya wannan zala ya sauka fi hamar an harrama sawa'ib wanda suka haramta sawa'ib wani hawa da makamancin ta mato abin da ake ce ma sawa'ib wasu sa'iba idan dabba ta haihu ta haifi ‘ya'ya mata ta zo ta haifi na wani a ƙarshe sai a ce wannan an kama mu gunki to su kan ajiye raƙuma irin wannan a ce wai su wannan abin da gunki ne wannan raƙumin da gunki ne ba za a hau ba ba za a ɗora mishi kaya ba ba za a yi komi ba har ya mutu saboda kayan gunki ne to sai aya ta sauka ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu min ma fil alli ku ci abin da yake cikin ƙasa halalan halin ɗayiban sifatun mu'akkidatun ay musallizan masu jin daɗi wala tattabi'u khulwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan ay tazrinihi qawatawansa duk abin da kuka gani Allah ya yi a bayan ƙasa na dabba mun yi su ne don ku hau don ku ci sadaka wani ya kama wani dabba ya ce an kame shi ga gumaka in ji Allah ya ce ban san wannan ba duk abin da kuka gani a bayan ƙasa ku ci wannan duk kawatawan shaidan ne inna waqiqa shaidan lakum aduwwun mubin abokin gaba ne mai bayyananan gaba inna ma ya'murukum bisu'i iyaka shaidan yana horon ku ne da daukan zunubi wal fasha da al fasha al qabih sharan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun alla ku fada ma Allah abin da baku sani ba min tahrimi ma lam yuharrim wa ghairihi wa idha qila وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومن ومثل الذين كفروا كمثل الذي يليق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم أمي فهم لا يعقلون
وإذا قيل لهم إذا أنت مسائر كفار اتبعوا ما أنزل الله بأبن الله يسوكر من التوحيد وتحليل طيبات نكديت الله ده حلت أبوا ما سدادي كمان بغائر ده سوائب ده وسيلة ده حام وأن دكا آه الله سبحانه وتعالى بحال متابع قالوا سيسوتي لا mu ba za mu bi ba bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana sai dai za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kan shi min ibadatul asnam na bautan gumaka wa tarimin sawa'ib da haramtawan sawa'ib din nan dabbobin da aka kame din gumaka wal baha'ir da baha'ir qala ta'ala Allah ta'ala yace ayattabi'unahum walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an yanzu sa ce sun tsaya suna bin iyayensu ko da iyayensu sun kasance la yaqiluna shay'an ba su fahimtan komai min amrin dini na al'amarin addini ai iyayensu batattu ne ya za ku ce za ku dawwama akan bata la yaqilu li shay'in min amri wala yataduna ba sa shari'a ila alhaqi zuwa gaskiya wal hamzatu lil inkari da yace awalau kana aba'um ai bai kamata su bi iyayensu ba tunda waɗannan iyayen sun bace ba su kan shari'a musalladina kabaru siman wannan da so kafirce wa man yad'uhum da wanda suke kiran su ila huda zuwa shiriya ka masalil ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'an wa nida misalin mutumin da zai zo ya sauti ne abinda baya ji sai kira wa nida'an da sauti ai la yafhamu ma'anahu baya fahimtar ma'anansa hum fi sama'il mau'izati wa adami tadabburiha su a wajen sauraron wa'azi da rashin lura da ita kalba ha'imi yanzu dabba in ya ji kara shi da ya ji sauti in ya ji karatun Qur'ani ya ji sauti ba abin da ya sani bai fahimtan kamai Allah ce to haka nan kafirai suke shi yasa yake ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kallan ami bal hum aban idan ka je ma dabba Qur'ani ya san wannan gwamma ka bashi kara ba abin da ya dame shi ya ce ko shi abin da ya dame shi kenan to haka nan dabbobi haka nan Allah ya sifanta waɗannan mutane in ana karatun alƙur'ani suna jin wani wai mai maki faɗa ne wala ta mamata wajen tansa hum su sun mun kurame ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne fa hum la yaqiluna ba sa fahimtan wa'azi
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah ku ci daga halal ɗin abin da muka azurta ku washkuru lillahi ku gode ma Allah alama halalakum bisa abin da Allah ya halatta muku dabba yana da rai ka kama shi ka yanka ka soya ka ji daɗi in Allah yana son ka ji daɗi ya baka lafiya ka ci kana jin daɗi ka ji abu mai zaƙi ka ji daɗi ran da ya ga dama ya hana jin daɗin in baka da lafiya sai ka ji na ji kamar ɗaci nake ji Allah ce to duk ku ci daga dana dan abin da muka min dai ba ta ma hada daga naku idan kun cin nan washkuru lillah ku gode ma Allah ala ma ahalla lakum bisa abin da ya halatta muku in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance ku kuke bauta mawa inna ma harrama alaikum almaytata iyaka Allah ya haramta muku matacce ai akalaha idil kalamu don magana fiya a cikin ta ne wa kaza ma ba'adaha haka nan abin da yake bayan ta huwa malami zaki shine abin da ba a yanka ba shar'an wa ulika bi hadis sunnati an riskar da wannan abin a sunna a hadisi ma ubayna min hayy ma ubina min hayy abin da aka cire daga raye wa husa min hasamaku wal jarad wal dam an kebance asamaku kifi wal jarad kaga Allah ya ce an haramta maku matacce mataccen abu dabba ba za a ci ba in ji ubangiji to amma hadisi sai yace uhillallana maitatani an halatta mana cin matattu guda biyu as-samaku wal jarad wal kabid wa qahan kifi idan ya mutu ma'ana duk dabban da yake rayuwa mafi yawan rayuwansa a ruwa to shi hillun maitatu mataccen shi haram halal ne kaga in dai dabban a rayuwa a ruwa yake rayuwa kowane iri ne sunansa halal idan ya mutu amma idan yana rayuwa a tudu da ya mutu ya zama haram to akwai dabbobin da yawancin rayuwarsu a ruwa ne kuma suna kwana a waje kamar irin kada haka shi rayuwarsu a ruwa ne amma ya fi kwana a gefen ruwa bai cika kwana a cikin ruwan ba to duk waɗannan suna cikin hukuncin dabbobin ruwa to da Allah ya ce inna ma harama alaikum maitata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana cewa kifi haram ne halal ne ba in ya mutu ba za a ci ba kenan in ya mutu sai Allah subhanahu da manzala ce an halatta mana matattu biyu kifi da fara don fara din nan daga kifi ake samun sa shi yasa in ya mutu za a ci to wannan ma Allah ya halatta mana jini guda biyu ya haramta ya hala ya haramta mana cin jini banda jini guda biyu al-kabid wa tahal al-kabid wa tahal ai kaga hanta jini ne dunkulalle sai ba ma jini ne dunkulalle to banda su amma jini ka ci jini haramun ne to hadisi ne ya bayyana wannan yace matita ne za a ci jaradu za a ci alkabidu hanta za a ci at-tahar shi ma wannan za a ci wadama da jini ai al-mafsu wato jini ashe kenan abinda ake fahimta jinin da yake gudana a ƙasa inda yanzu har za a yanka jini ya gudana kamar ruwa haramun ne amma kuma ba zai yiwu a ce ka tara jinin ka shanya ya bushe kuma ka ci ba yawwa ka tara ka ya bushe ka ci ba a'a ai dun asali ake duba kama bil anam wala amalin zaini Allah ya halabta mana cin alhandir khussal lahm li annahu ma'adamun maqsud wa ghayruhu tabaun lahu da yace lahmul hanzir to anan inda yana da mafhumi sai a ce ai a ci fatin kenan ko tunda ba lahmu bane a ci kashin ko tunda ba lahmu bane a ci bargon ko tunda ba lahmu bane yace a'a labul hanziri dai har dukkan alhanzir din ake nufi ba naman ba har da kashin har da bargon har da fatan gaba daya amma abin da yasa aka faɗi lamu domin shine mafi girman abun nufi a dabba duk sauran abubuwa da yake cikin dabba da aka yanka masu bin nama ne kayan ciki mai bin dabba ne nama ne fata mai bin nama shi yasa Allah ya ce lahamul hanziri wa ghairu tabawwal wa ma uhilla bihi li ghayri Allah da abin da aka daga sauti aka yanka da sunan wani Allah domin an sun zo za su yanka magunki za su daga dabban nan su ce sun yanka da sunan lata ko sun yanka da sunan uzza ko sun yanka da sunan wani abu shi ma Allah ya haramta zubiha la ghairi ismihi wanda aka yanka ba tare da sunan Allah ba ma'ana ihlal raf'u saut in za su ga sai ce sun yanka da sunan lata wa kanu yarfa'unahu inda zabhi li ahli hadin sukan daga sauti su ce wannan na gunki kaza ne lokacin da za su yanka ga gumakansu in dai an faɗi bismillahi a cikin sunan Allah to shikenan Allah ya yarda a ci amma Allah ya ce to an halatta mana matacce to akwai wani lokacin da za ka buƙaci mataccen idan ka buƙaci mataccen dole ya za a yi shine Allah ya faɗa a wannan aya gaba fa man yurra ghayra bagin wala adin fala ismalai duk wannan lalura ta bukatar da shi ila akali kulli shay ila akali shay mimma zikira zuwa cin wani abu da aka abinda aka ambata ya ci shi ghayra bagin ba ya yi shishigi ba kharijin alal muslimin bai fita ga barin muslimin alal muslimin wala adin ko mai shishigi alaihi ma kansu bi qadi tariq fala isma alaihi babu zunubi akan sa fi akalihi a cikin cinsa yanzu misali Allah ya zai kai ka kasashen nasara wanda ba musulmi a wajen duk roman da aka yi a wurin da alhanzur ne ya za ka yi za ka kashe kanka kashe kai haramun ne shin mushe haramun ne to shi ake ce ma irtikabu a haffin lararai ne idan cuta biyu ya haɗu kuma dole ka yi ɗaya sai ka ɗauki wanda ya fi sauƙi da kisan kai da cin haram wanda ya fi sauƙi a cin haram ya fi sauƙi sai a lamushe kawai sai a cinye shi yasa malamai suka ce wa jazilil muqarrir an yakula al-maitata fa in istaghna anha baraha kana tafiya a daji abinci ya kare duk inda ka je a garin arna ne sai mushe a wannan kafan ba kai kafan kare ne wannan ba kai ko ga yunwa a inda kifi a lafiya lau tunda kifi da a bani miyan kifi ai mu ba ma miyan kifi a nan duk miyan da zaka sha da mushe ne to ya za a yi a mutu ne a a kar a mutu shine Allah ya ce mana qurra ghayra bagin in dai ba ya fita ga barin musulunci ba ba ya shishigi ba فلا اسم عليه با ذنبي اكن في اكله a cikin cinsa inna allaha ghafurun allah mai gafara ne li awliyaihi rahimun mai rahama bi ahli ta'atihi da ma'ahalin binsa haisu wasa alahum fi zalika yayin da ya yalwata musu a cikin wancananka kaga yanzu shan giya haramun ne kisan kai haramun ne da zaka ci kashi ya make maka a makogoro duk aka sa alat duniyar nan ta ki budewa ana kawo giya makogoro zai bude giya dinnan ba ana kawo giya makogoro zai ce mahalilla sai ya bude kashi zai wuce to sai malamai ka ce to ka bari ka mutu ne ko ka sha giyar sai a ce a kawo giya malam kawai sai a kwankwada kana kwankwada in ya wuce sama in yana zuwa ciki kuwa zafin ciki zai rukurkushe shi to shine Allah ya ce shi mai gafara ne mai rahama inda ya yalwata mu mu'minai haka wa kharajal baqi wal adi wa ila biha kullu ma'asi to ko da aka ce faman darra ghaira bagin wala adin wala isma alayhi to banda waɗansu mutane mutumin da ya fita tafiyan sabon Allah to ashe kenan yanzu in za ka kwallo a ƙasar duniya ka rasa abinci ya za a yi kenan ba dai zikiri za a wurin ba ba salati za a wurin ba ba menene ba to kaga in dai tafiya na sabon Allah ne shi ma haramcin ya zo kal abiki kaman wanda ya guje ma ba wanda ya gudajen bawa wal makasi da wanda aka sa shi ya karbi kudin mutane tilas akan hanya kudin hanya kudin hanya shine makas fato ba shi ma a shari'a ta yadda da wannan ne zaka shigo da kaya ce kawo kudi kawo kudi to shi ma shari'a ce a sunna yace ba zai ci wannan ba fala yahillu lahum aklu shay'in shin wannan bai bai halatta gare su ba min zalika malam ya tuba matuka masu tuba ba wa alaihi shabi imamu shabi haka yace innal ladina yaktumuna إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم على النير ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أجيك وأن سكي قوي أبن الله يسوك للتاف الله wato a taura da linjila kenan almustamili ala na'ati muhammadin wanda ya taru sifan annabi muhammad wa humul yahudu sune yahudawa wa yashtaruna bihi samanan qalilan sukan musayo da kuɗi kaɗan min ad-dunya ya'khudunahu badalahu suna karban kuɗi daga cikin mabiya waɗanda suke bin su suna ganin kaman cewa ɗan sun gaya musu siman annabi na gaskiya za a bar su abi annabi kuma abin da suke karba ba za su samu ba fala yuzhirunahu ba sa bayyana da sifan annabi khawfa fauti don jin tsoron abin da suke karba ulaika ma yakuluna fi budunihim illa nar waɗannan masu boye sifar annabi ba sa cin komi a cikin cikunan su sai wuta li'annaha ma'aluhu domin wutan ne makomansu wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati Allah ba zai magana da su ba ranar kiyama galaban don fushi alaihi makansu wala yuzakkihim baya zai tsarkake su ba yutahhiru ya tsarkake su min danasi zunubi daga daudan zunubi walahum azabun alimun azaba mai radadi ya tabbata lahum gare su kuwan naru shine wuta أولئك الذين اشتروا الضلالة وأن سولة شريكين سبي شري بابا وأن سكسيو شريا بالهدى سكسيو بدا شريا أي أخذوها بدله في الدنيا سككرب بتا سكباد شريا عن الدنيا والعذاب بالمغفرة سككرب عذابا سكسيدا لكافرة المعدة لهم بالآخرة وأن أكتان دامس الاهرة لو لم يكتموا da ba su ɓoye ba kam da an ba su lada mai yawa a lahira ba kuma wuta amma don ‘yan kuɗin kaɗan da za su karɓa wajen mabiya suka ɓoye Allah ce kai wannan ciniki bai yi riba ba ka ba da shirya ka karɓo ɓata ka ba da gafara ka karɓo azaba Allah ce fa ma asbarahum ala nari abe mai ban mamaki ya sa haƙuri Allah akwai haƙuri ko akan wuta duk abin da ake faɗa na wutan nan ma ma ashadda sabruhum abu mai ban mamaki ya sa tsananin tsoro a haƙurin su akan wuta wa huwa ta'jibun lil mu'minin jin mamaki ne ga mu'minai min irtikabihim mujibatiya suke aikata abin da ke wajabtawa min gairi mubalatin ba kula ba kunawa wa illa in ba haka ba fa ayyu sabrin wani hakuri ne lahum gare su zalika ay alladhi zikira abinda aka ambata min aklihim na nacin su wuta wa ma ba'da bi anna Allah bi sababi anna Allah Allah nazala alkitaba ya saukar da littafi bil haqqi da gaskiya muta'alliqun min nazala فاعتلبوا سكا سابا في أتكن سأيد آمنوا ببعضه وكبروا ببعضه سكا بعد كسيا da sashi so kafirce da sashi shine Allah ya ce wai za a zulama ne mu kamu idan alqur'ani ya haska musu ma'ana suka ga abin da su yi musu sai ce ai wannan gaskiya ne gaskiya ne idan suka ga abin da bai musu ba zai ce a wannan ba gaskiya bane sai Allah ya ce suna ba da gaskiya da sashi su kare ta sashi wannan ladina ikhtalafu fi kitabi haqiqa wadannan da suka saba cikin littafi bidalika وهم اليهود سن يهودا وقيل المشركون في القرآن أتيان القرآن حيث قال بعضهم ساشي ياشي القرآن إن شعر واقعني وبعضهم ساشي سيشي سهر سهريني وبعضهم ساشي سيشي كهانة تو أتاروا أولي ديمنا يهود نيكي تيوا كوكو مشركين مشركين sun taba cewa mu anzala da ai waka ne Allah ya ce ma huwa bi qawli sha'ir suka ce ai sihiri ne Allah ya ce ba dan da mu bane manzon Allah masu banin haka su kansu ma ba samu wurin tsayuwa ba Allah ce lafi shiqaqin ba'idin suna cikin sabani mai nisa ga barin gaskiya
wannan yana cewa ya roƙa Allah wani bukata ya ce ya alƙawari Allah ya biya mishi wannan bukata zai ce da mutum ce Allah ya biya mishi wannan bukata da ya samu masara ya sa aka zurfe aka yi ko aka yi mai kyau ya kai shi kuma a cikin masu hada da wani amma bai ambaci ya ba mu kai sittin da goyi ya yi sai ya kai sittin din ya kirga ba shi ya ce sittin ba ya ɗora ma kansa ne sai ya ce sittin ya yi ƙoƙari su kai sittin yana ƙoƙarin doma su kai sittin ba ya ƙara su kai sittin din
wannan kuma ya ce hukuncin mutumin da ya samu waya waya wanda ake faɗa shi yasa Qur'ani cikakke a ciki to ya halatta ya je shi bai
to Allah ramma ya halatta ya je bayi da Qur'ani ai karantawa ne a bayi da karanta a bayin ne ba zai yi ba amma Allah ramma in zai je bayi ai bai kan aje Qur'ani shi a waje ba ko yawa yana kan shi da shi zai je tsuguna a bayi karantawa ne ba a bashi dama ba to shi ma hanset ɗin alaran ma ne na hanset in ka je da shi ba yi karka kunna an ka fito zai kunna abinka
wanda kuma yana cewa ya halatta a ce ma'annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam rabbi a'a manzan Allah sunan shi manzan Allah rabbu sunan Allah ne ba a ce ma annabi rabbu sunan annabi Muhammadu na Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi komai komai nashi ya bashi banda abu biyu ya bashi komai banda abu biyu bai bashi uluhiyya ba bai bashi rububiyya ba ba za ka ce ma annabi Allahu ba ba za ka ce ma annabi Rabbu ba amma duk abin da ka faɗa ga annabi Ramanu ne Bashiru ne Naziru ne menene duk sunayen da ya dace da ubangiji ya dace ma annabi amma banda Allahu da Rabbu uluhiyya da rububiyya ba ba kowa sai Allah Allah ce annabi wannan kamalan baka ba amma ni na ambaci kai na rahamantun ni ne rahama ni ne rahamanu kai ko rahmatun lil alamin da wanda aka wuce iyaka ne masu irin faɗin wannan magana kamar zai zama gaman gari zuba taki an kashe shuka ko har aka hallaka filin gona haka bala ali na manyan je gari zuba taki an kashe shuka a ka tsaya inda malamai suka tsaya mana cewa ma annabi menene menene ka tsaya amma me kai ka cewa Allahu ne ko shi rabbu ne wannan fita hanya ne ba haka yake ba
yaya hukuncin sanya bel wanda ke daura bel musulunci menene yan wanda ya daura akwai daura bel na lalura in musulmi ya shiga dan sanda kan ai dole ya sa bel in ya shiga soja duk aikin boss dole ka sa bel saboda haka lalura ya kama shi kaga malamai sun kawo magana mai tsanani a kai a cikin mutane na ce shaddu zinnari idan mutum ya daura bel da niyyan yana koyi da nasara da halayensu ya yarda da su to maganar ridda zai shigo amma in ya daura ne na gayu shi musulmi ne ba niyyan shi zai zai zai koyi da kafirai ba to yayi abin da bai dace da musulunci ba amma musulunci suna nan idan ko ya zama a mai aikin post ne dama in dai zai yi ai dole ya dora bel yanzu alfijir yana ketowa karfe 4 da minti 41 karfe 4 da minti 41 sadaka kar mutane su dinga cin abinci har ta zarce idan dai ya kai da minti 40 da minti 20 ya kamata ka ajiye kwano ya yi hudu da minti a biyar saura minti ashirin biyar saura ashirin yanzu nan ya kamata don da arba'in da ɗaya ne wato saura minti goma sha tara haka yake fitowa na na magariban ne shi kuma bakwai saura kaɗan ne yake na ganin da hamsin ne da ɗaya shi kuma shida da wajen hamsin da ɗaya Allah sa mu dace fatiha da salatul fati wa da kuwa lafiya bukatun su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya wani bikin lafiya na kara mu Allah ya fi mana kurakuran mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatih ma mulk خاتم لما سبقنا صلاة الناس البخاري لا صلاة المسلمين ولا في الرجيم سورة المسلمين سورة الحمد لله رب العالمين
Allah na babar ya rabana.